أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to cikin ci gaba da bayanin abubuwan da suka faru kafin waƙen karbala wanda ya zama dole a yi abin da sauri saboda ainihin lokaci na kuɗi mana yadda muka ɗauko magana ɗin zai wahalan gaske ya zama tiryen-tiryen har ya zuwa a waƙen karbala ɗin kuma kumi mutum zai fahimci wani abu guda cewa su larabawa hasatan ma shawa su mutane ne masu tsananin zafin ƙabilanci to kuma wannan ƙabilancin shine ainihin musabbabin hassadan da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam har aka kimani da shi har aka yaƙe shi to kuma bayan kafuwan addininsa suka ga kuma sai hassadan kuma ya daɗa ƙaruwa amma ba yadda suka iya saboda annabi ya riga ya fi ƙarfinsu nam akwai wani irin ra'ayi da yake yaduwa ya riga ya yadu tsakanin mutane kan cewa waɗanda suka suka ga annabi suka imani da shi a zamaninsa su ne ake ce masu habbai kuma duk cikansu tsarkaka ne kuma duk allah ya yarda da su kuma kowannensu kai koyi da shi ka shirya wannan ra'ayi ba shi da hujja a aya ba shi da shi a hadisi akwai mutanen kirki wanda suka yi imani suka kyautata imaninsu suka sadaukar da rayukansu da dukiyansu wajen tabbatan addinin nan suka rayu akan haka nan suka mutu akan hakan amma ba yana nufin kowane mutumin da ya ga annabi haka yake ba in ba haka ba me yasa ayoyin alkur'ani suke magana dangane da waɗansu mutane masu waɗansu ɗabi'o'i kamar raunin imani kamar yadda Allah ta'ala yake ce ma matan manzo Allah ولا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فإن الذي في قلبه مرض karku karya zance in kuna magana karku karya magana don kada wanda yake a zuciyarsa akwai ciwo ya ji sha'awa to mai wani mai zuciya da ciwon nan a yanzu ne za a yake ko ko a lokacin annabi din a lokacin annabin kenan to shi wane ne kenan islahin ama sahabi ke kaga da da, da hujjan alkur'ani akwai masu zuciya da ciwo har ma saboda haka na aka ce matan manzo Allah za su magana kar su karya murya domin shi mai zuciya da ciwo zai ji sha'awa ne kaga akwai masu zukata da ciwo ke haka kuma idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura a inda munafikai da waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai ciwo akwai cuta a zuciyarsu suke cewa Allah da manzansa bai mana alkawarin komai ba sai rudu su nan a islahin mutamawa ama menene wa'annan mutane sahabbai kenan kaga waye ce a cikin waye ce sahabbai su ma ba munafi- ba abin munafikai su ma ba sahabbai bane su ma sahabbai ne ma lokacin da wasu suka kawo mu annabi shawaran ya kashe ah, ubay bin salul yace ba zan kashe shi ba saboda kada mutane su ce muhammadu na kashe sahabbansa wannan a cikin ruwayan su na bayakan ga sunan ga ayoyin alkur'ani da ke magana dangane da wayannan mutane akwai inda Allah ta'ala yake cewa ya tazuruna ilaikum idza raja'tum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis za su in kun dawo su da aka fita yaƙi su ba su fita ba in kun dawo za su kawo muku hamzari don ku kyale su to ku kyale su din su kazanta ne wa ma'awahum jahannam waɗannan mutanen sun mutu ne annabi yana da rai ko ku annabi ya mutu ya bar su Ba- wannan saukan tawo ba ba jimawa manzo Allah ya bar duniya to ina aka sami cewa hakuka kuma a cikin tauba ya kulo na suna cewa ya- ma ƙalu wal ƙarƙalu kalimatar kurra wa kamaru ba da islamiyya wa mu bi malam yana ru wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli to a ina ne wa- wayannan mutanen manzalar da ya basu ta ina ne duk wanda annabi ya bari gaba daya ya zama sunansa sahabi kuma sunansa yardajen Allah kuma kuma kuna da ruwaya kuka ce a- a- a- man- kuna da ruwaya manzo Allah ya yi haddi wayanda Allah ya yarda da su ne kuna da ruwayan cewa wani ya sha giya ya shigo masallaci daga mai dukansa da takarmi zuwa mai tsine masa manzo Allah ya ce a ba kun kara mashi masifa ne ba aka za a yi masa ba yarjejen Allah ne yake shan giya ko ko sahabbai su halasta ne su sha giya kun bayan manzo Allah akwai su da dama wanda aka yi musu haddi yana nan a rubuce a ce wani an yi masa haddi akan ya sha giya kuma yana nan ana ruwaito hadisi da gare shi ana ce mishi radiyallahu anhu kuma wa'u ba kuna da ruwaya cewa a ƙoraman manzo Allah gobe kiyama za a ga mala'iku sun zo sun shiga tada wasu na koransu sai manzo Allah ce ya ce sahabi sahabi sai mala'iku su ce ba ka san abin da suka haddasa bayan ka ba. a kore su daga ƙorama annabi to radiyallahu anhu kenan ba wata hujja walau a a aya ko a hadisi da ta nuna cewa duk wanda ya ga annabi ya imani da shi imaninsa kamili ne kuma shi abin koyin kowa ne kuma ya fi kowa daga annabi sai shi haka suka ce daga annabawa sai wanda suka ga annabi ba inda ba ba hujja akan wannan na'am ba mu ce muku kuma idan mu- aka faɗi wani abu dangane da wani yayi wani abu ba daidai ba sai ka ce kuma kai me aka ce kudin goro nan kawai sai kawai su ce ai kun ce masabai kaza waɗansu muka ce ba mu ce kowa ba kuma waɗansu nan lalle maƙiya annabi ne. sun ƙi annabi kafin su imani da shi annabi ya fi ƙarfinsu suka zo suka yi imanin dole suka suka shiga zagon ƙasa kuma an naɗa su manya manya makamai kuma sun yi miyagun abubuwa kuma sun yi ƙoƙarin duk yan yadda za su yi su kautar da addinin Allah bai yiwu bane akwai wani ana ce masa ɗirin mahu dan mugira bin shu'uba ne shi ke ruwaito cewa babansa mugira bin shu'uba ya dawo gida bayan isha daga fadan mu'awiya sai gan shi fuskansa a ɓace ta kai mu maran nan ma bai iya cin abinci ba sai shi ya baba mai faru na ganka cikin bakin ciki gashi kuma har abinci ma baka ci ba yace na fito daga wanda ya fi kowa fasikanci a wani ruwa afsakin nas jitu min afsakin nas a wani ruwa ma akfarin nasu ya ce ya ce wa ne ya ce ma'awuya ma na ce na ce masa ya ma'awuya yanzu ka fi ƙarfin banu hashim yanzu ba babu hashi mai ko ɗaya da ka naɗa gwamna mulki gaba ɗaya na hannunka ne ba ko wani mukami ko ko famanin sakar ba ba ba hashimi ba ko tirejara a gwamnati shi yanzu ba bahashi mai da kai ke jin tsoronsa duk an talakantar da su an mashi su talakawa ba mai mukamin kawai yanzu ba ka jin tsoron wani abu mulki ya tabbata a hannunka saboda haka ka sadar da zumunci da su ma ka riga ka samu babban ɗaukaka iko na hannunka sai ya ce haba kai baka san ɗaukaka ba ya ce abubakar ya yi mulki ya wuce sai da tuna da abubakar umar haka ya yi mulki ya wuce sai da a ce umar usman ya yi haka nan kowanne sai dai a wuce a cewa ne ya yi mulki ya ce amma kullum sai an kira sallah an ce a shaɗu annan muhammadu rasulullah ya ce akwai kan irin da larabci ne ce la'aban laka wani irin ɗaukaka ya kai ga wannan ya ce sai na hana wannan abaitu illa dafanan dafanan abin da ya ce na kiyarda sai na bizne na bizne sai na bizne muhammadu rasulullah inda da ake cewa to shine abin ya bashi mamaki shi yana ganin cewa sai da yana iyawa da yayi kuwa ya gagare shi kuma yanzu da karara bayan kashe imam hussein da aka kai masa kan imam hussein abin da ya faɗa cikin abubuwan da ya faɗi ya ce ina ma kakanninsu za su taso da rai yau su yi farin ciki su ga abin nan da suke burin ya auku gashi ya auku suna ganin kamar gwarzon banu hashin ba za a iya kawar da shi ba yau gashi kawar da shi ce banu hashim sun yi wasa da mulki ne kawai ba wani alƙur'anin da aka saukar ba ma wani wahayin da aka yi to wayannan da suka ki annabi a lokacin kafin kafin ya galaba a kansu suka yi imani ala dole da kuma waɗanda suka yi imani son ransu ya biyo ko sun yi ɗama'an ko kuma ɗama ya haifu daga baya sun yi abubuwa daban-daban na ganin cewa sun tabbatar da cewa addinin nan ya zama mulki kuma a hannun gidansu sun mai shi mulki kuma manzo Allah ya ambaci wannan a cikin huduban gazir ya ambaci cewa nan gaba za su mai da abin nan sarauta wanda uba zai gadar mada wanda mamaki suka suka rika cewa ai kuma abin da kuke cewa kenan ba kuna cewa imama din gado ne ba sai mu ce zare ba mu ji haka nan ba imama ga zaɓin Allah ne ba gado ba ne sam imama zaɓin Allah ne amma Allah ta'ala kamar yadda ya zaɓi Adamu da Nuhu da Ali Ibrahim da Ali Imran alal alami zuriyatan ba'dha min ba'd ya fifita zuriyar Muhammadu akan sauran zuriyoyi saboda haka ya zaɓi waɗannan shugabannin guda goma sha biyu daga cikin su illa iyaka amma ba gado ne wanda lazim in ba wannan wannan ne dai gada ba ba haka bane zaɓin shugabanni ne wanda Allah ya yi kuma sai ya girmama manzan Allah da wannan kuma a cikin 'yan sai fifita Husaini alaihi salam saboda sadaukar wanda yi ya zama sauran duk a'imma za su daga cikin tsatsonsa kamar irin wannan tagomashin da Allah ta'ala ya mai Ibrahim ya sa duk annabawa a tsatsonsa ne amma ba wanda yake rayawan cewa abadan sarmadan duk inda ake mulki ba hashimi ne zai zama sarki ba ce haka nan ba ce kowane gari na musulmi to ba hashimi ne sarki ba ko zamanin imam imam ba sarki ba ana iya samun sarakuna karkashinsa saboda ka imama ba gado ne ba imama zaɓin Allah ne su ku abinda suka yi na banuwa da da banuwa da suka kafa mulki su gadon sarauta suka yi to kuma da yake akwai dama daga gida-gida wannan gidan yana fatan ya zama gidansu ne wannan yana fata gidansu ya zama gidansu ne wannan yana fata gidansu ne wani kuma yana mara ma wasu gida baya don yana ganin shi ba baya da ahaliyan a ce gidansu ne suka kafa sarauta yana mara ma wasu ko kuma itifakinsu akan cewa ko ma waye zai yi amma ban da banu hashim kuma ko da ma waye zai yi to ba amma ban da ali ban da ali bin abi talib don haka ne ma na farko suka so su ja abbas a jikinsu suka ce to tun da yake wannan al'amari tun da mutane na zukatan suna tare da ali ne inda za a ba abbas wani kaso a wannan al'amari da shi da jikokinsa ya zama gadon gidan abbas in har ya karba zai magance mana matsalar ali suka ce ko ga abbas suka ce allah ya aiko muhammadu manzo kuma gashi ya mutu kuma gashi jama'a sun zaɓi magajinsa to kuma muna ganin saboda kusancin ku da annabi ya kamata kai abbas tun da kai dattijo ne a gidan annabi din mu yanka maka wani abu na kaso na wannan al'amari wanda zai zama gare ka da zuri'anka bayan ka raddin abbas shine in wannan al'amari kun karɓe ta wannan al'amari kun karɓe ta da da kusanci da annabi ne to mu ne muka fi cancanta da shi saboda mu ne muka kusanta annabi in kun karɓa da sunan al'umma ne to ba ku da haƙƙin ku zartar da al'amarin al'umma ba tare da yadda al'umma saboda ba kowa ne ya ƙi ba kowa ne ya ƙi ali ba manya ne suka ƙi shi ba ce muku in aka tara amawa ko aka ce a kada ƙura ba ali ne zai ci amma manya ba su so haka nan ba to ce inda kuma saboda haka wannan al'amari inda kuka inda kuka ce ko jama'a suka zaba ai zabi ba nasu bane ina ce ma kana lahu mun khiyar saboda haka in wannan al'amari naku ne to mu ba za mu so mu ɗauki rabon ku ba ku riƙe kayan ku in ko namu ne kuka amsa to ba za ku mu yadda a karɓi abun ma ɗan ɓantoro mana wani ɓangare to sai aka fara masa barazana tun da yake bai ba da haɗin kai bayan bayan nan abubuwa suka yi ta tafiya a lokacin halifofi uku na ɗaya ya sa na biyu na biyu ya shura ɗaya daga cikinsu ya zaɓi ya ba mara sauran baya ya ce a bashi haƙƙin shi ya zama mai zaɓi kuma a gaban jama'a bayan sallar subahi ya ce ya ce ma ali in kai na ba za ka rika tsakani ga Allah ya ce insha Allah za ka rike amanan kai ya ce insha Allah ya tambayi usman kai kuma in kai na ba za ka rika ya ce kwarai kuwa sai ce to kai na ba tun da kai baka ce insha Allah wannan yana na rubuce a littafin mutane wai tunda wannan ya ce insha Allah to bai cancanci a bashi ba tunda ya ce sai Allah ya yarda shi ko na ce shi zai kaga shi ya dauki cikakken alƙawari zai wannan ko sai da ya toge ya ce insha Allah to to bayan lokacin Usman abuwa suka tattaso har aka samu wasu suka kasa dorewa suka balle suka suka bijire har suka har har aka kashe Usman wanda sha- tarihi ya shaida kan cewa saboda rashin son fitina ta bangaren Imam Ali ba abin da bai yi bai dun ya hana wannan har sai da ya kai ya kai ma ƴaƴansa Hassan da Husaini suka je suka tsara kofan gidan Usman akan cewa in har za a shiga ko a kashe shi sai dai sai an kashe su to da suka ga cewa kuka ce gaskiya ba za ku iya kashe Usman ba inda in ba ku kashe Hassan da Husaini ba saboda haka sai masu kisan suka zaga ta katanga suka hawa suka shiga wannan tarihi ya sajjala shi amma sai gashi an zo an ce Ali ne ya kashe Usman me ya faru bayan kisan Usman jama'a su al'amura ya dame su shi kamar yadda Imam Ali ke faɗi sai ga kawai mutane sun yi tururuwa sun yi an zo kuma an kewaye shi yace a a nemi wani kuma dai a ce a nemi wani ba ni ba dai suka ce a ya ishe abin ya isa kan dama kai ne da abin nan al'amarin kuma mu yanzu abubuwan sun ishe mu ya ce a nemi wani ni zan iya ba zan iya ba da shawara a nemi wani suka ce a tafau ana da fifi kawai dukkan hanyoyin hannun su na mu baya kamar yadda zamu karanta da suna a cikin Nahjul Balaga hadda rantsuwan sa yana wallahi da ba dun kar ya zama an samu hujja a kansa daga wajen Allah ba da bai karba ba tun da yake ga mutane sun yadda cewa za su bi shi ya zo ya ce a'a ya zama kuma ya zama sun- sun samu hujja a kansa gobe kiyama akan yanzu ya samu mataimaki man da su taimake shi to da sharadi za a taimake ni ne akan a ga an tabbatar da addinin Allah suka ce eh na'am ko wasu mutum biyu da suka ce da sharadi su za su ba da hannunsu amma da sharadi cewa za a yi musharaka da su a cikin al'amari wato ko mene kudu abinda za a sar sosai su wato sosai da su ya ce a wannan kan ba zai wani za ku yi mubaya a kan biyayya tsakani ga Allah ku yi in kun ba haka ba kuma shi kenan suka ce a su dai sai dai za- da sharaɗin cewa duk wani abu tare da su za a yi ce a dai na sami yardan Allah ya bani bukatan yardan koko kuma to sannan dai suka miƙa hannunsu to ba a jima ba sai ta'amur sai shiri sai ganin cewa to ya za a yi da dai ainihin gashi da al'amarin ya inda ya inda ya je gidan nan in fa ya je ba zai fita ba ana ya fanje ba eh ba kuma zai fita ba eh to ya za a yi kenan sai a sanya da za a yi a tabbatar da an ya matsa ba sai la'akari da abin da imam ali ya yi la'akari da shi ba ya daure aka riƙe haƙƙinsa ya daure yana la'akari da gudun kada makiya addinin nan su su ci akan addinin nan. ga rumuwa- rumawa can ga farisawa ga yahudawa ga munafikai idan aka sami rigima tsakanin musulmi to za a zo a yi mus- bij- biji-biji da al'umma ya zama hadafin yaɗa addinin nan ya duniya ba zai yi ba shi abin da ya sa ya saurara kenan to amma su a wannan lokacin ba su yi la'akari da wannan ba suka ta fuskanto masa da yaƙe-yaƙe jamal sifin da naharwan waƙiyan jamal wanda suka jagoranci jagoranci wannan su ne waɗanda suka miƙa hannunsu da farkon fari su ne mutum biyu nan da suka ce da sharaɗi tsara da zubair amma daga baya suka miƙa hannunsu sannan suka bayan nan suka zo suka nemi izinin imam ali za su je haji suka ce za su tafi haji ya ce to alaba da sa'a amma ya san ba haji za su ya riga ya sani sun sami hujja ne na su sulale su je su tattara Uh, wanda suke za su iya tattarawa a yaƙe shi duk wanda ainihin suka nuna masa to ga abinda muka fada sai a ce to in ya- in yana da ra'ayi irin su kasan kasan ali yadda yake in shi ya rike addinin nan sun rike kenan ba zai ba zai fita gidansu wani da haƙilo wani da cin gaje mu muka imani da annabin nan muka ba- muka- muka sadaukar da rayukanmu da dukiyoyinmu addinin nan ya kafa yanzu kuma gidansu za a kafa an yi an yi an yi na farko da na na ɗaya da na biyu da na uku ba a gidansu ba yanzu kuma ya koma gidansu in ba a yi sake in aka yi sake ya zauna ke shi ne zancen ba wani abu ba sai kuma a samu wani wanda zai ce eh ni shi ya kashe man uban wani ya ce ni kakana shi ya kashe wannan zai ce to kaga allin nan fa shi ka- shi ka tuna fa shi ya kashe ubanka abada kuma a cikin kuma mu'allafa ta kulubu wanda wanda wanda aka yi ci da yaƙi da kalin nan fada ba dun shi ba da kun ma wargaza addinin gaba ɗaya da kuka ga nasara a a- a Hunain na samu dan kabilan Hawazina da ba dun alin nan ba da kun yi nasara da ma yanzu kuke da mulki to gashi shine kuma yanzu zai rika kai kai zaka bi makashin ubanka makashin ubanka masoyinka ne asali ba ya kashe masu uba ba ne an yaƙi ne bai taɓa kashe uban wani ba yaƙi ne aka yi sunan yaƙi yaƙi daban kisa daban yaƙi ga- ga ga mayaƙa nan ga mayaƙa nan har ma akan yi ba- bayanai da nasiha aka ce- a ce akan mene kamar da lazim ne a kira mutane in akan addini ne kamar yadda shi ma imam wani sai da ma ibn abdulwud amr bin abdulwud na- wa- wa'azi tukunna kafin su fara komawa kuma duk da haka sai da ya so ya kama shi ne ya gagara kamuwa ne to karshe kuma da ya- da ya kashe shi an ce ha akwai wata yar uwansa da ta zo ta gaggawan ta ce lalle wanda ya kashe ibn abdulwud nan ma- mai kisa ne mai nasiha domin ga ga jikinsa tsaf ba inda ya lalata masa jiki su ko mai suka yi duk lokacin da suka sami san- sa- sarari da sannan za mu zo wa'annan mun zo waƙen karbala da- da wa'ansu awa- kafin kafin a kawo na waƙen jamal imam ali bai so shi ba ya yi nasiha ya yi nasiha amma ina sun ce wai shi ne suna neman jinin usmanu alhali ɗan haɗin nan yana cikin wanda suka kashe usman amma shi ma yanzu ya je yana neman jinin usman don haka ne ma ana cikin ma'arka ɗin ana cikin fafatawa sai ya ɗaga hannu ya ga kila kuma a kashe shi a yaƙi sai ya ɗaga hannu sama ya ce ya Allah ka san hannuna dumu-dumu yake da jinin usman yau gashi mun zo wannan hali muni dai ka yafe mun ban san ko za rayuwa amma mu ne muka kashe usman ba wani ya daga hannu yana faɗa ashe marwan bin hakam dan uwan dan uwan usman bin affan ba umai ya ji bai gana sai ya sare shi ta baya marwan bin hakam ya kashe talha bin zubair ya ji shi yana wannan addu'a Allah ka san abin da muka yi wajen al'amarin kashe Usman yau gashi kuma mun zo mun ci mana ne mun jinin kuma gani yana san ba zan rayu a wannan mai ba za za a kashe shi na a wannan yaki Allah yana addu'a kai Marwan bin Hakam sai kunnin ka ji to ashe ku ne maka san ko ka jawo mu a je a nemi fansa sai sai dai shi ta baya shi kuma zubair imam ali ya masa wa'azi bayan ya mushi ya kira shi hasatan ya keɓe da shi ya ce ashe manzo Allah bai ce bai ce iyaka akan ka yaƙi aliban shi bai bai ce ka ina hani karkar ko su kan ka yaƙi aliban don yi an taɓa wani abu ya taɓa faruwa hakan wanda wata magana wanda ainihin yake ce masa ainihin ah, sun sun ɗanyi wani shagobe ne dangane da ali suka yi da ali a gaban manzo Allah sai manzo Allah bai ji daɗi ba yake ci to ka- ka maza ka tuba kar a haɗa maka kunyata tare da wuta arrow up. sai imam ali ya tunatar da shi wannan hadisi aro wannan ya ce ka tuna da wannan kalma manzo Allah ce kar ka ba gwa maka aro wannan sai ci ne kake ma kake ga mun shiga wuta alhali ina cikin goma da aka yi ma albishir da aljanna ya ce to su ne aka yi albishir ya ce da shi da wane da wane da wane yanzu sai lissafta mutum tara ciki har da shi sai ce to wane ne na goma sai ce kai ya ce ma'ali sai ce to amma ni abin da naji manzo Allah ya faɗi ya ga masa waɗansu wannan mahallin shi na a cikin littafin hadisi mai tsawo to wannan ne yasa Zubair ya shiga kuka sai ya janye dama yana cikin magoyan bayan Ali daga farkon al'amari bayan bayan rasuwan manzo Allah yana cikin wanda suke ɗakin Fatima da aka ɗauki wuta za a ji a kona su Zubair yana ciki a lokacin to sai ya bar wurin ya ta ya tafi yana kuka bai ya kyale din bai tafi abin shi to cikin waɗanda suka kwaso wani ya bi shi ya ce to wato kai ka kwaso mu nan mu zo mutu kai zaka gudu sai ya bi shi ya kashe waƙiyan jamal ta nuna irin ƙiyam wato halakiya irin na imam ali wanda duk bai so yakin na mutane sun nace sai sun yaki an wa'azin an sun ce ka ta fau jinin usman sai su sai sun kisa sai an yaki kawai ba wanda kace kace to kuma suna ganin suna da yawa wanda har aisha ta yaba ma ali akan abin da ya mata don da farko ta zarge shi akan ya hada ta da maza da kwalkwali suka rako ta madina hagu da dama sannan sai da suka iso gida ta shiga ta shiga maganin cewa yanzu yanzu ya rasa wanda zai hada ni da su rako ni sai maza duba gaba da dama hagu hagu da dama gaba da baya duk mata ne ai duk maza kai duk maza za su kewaye ni to sannan sai wa'annan mazajen duk suka cire kwalkwalin nasu eh sai sai sai mazaje ne aida sai kai sai sai daga ashe mata ne dun ya sa su sa mata ne su sa kayan maza don kada wani nami wayansu mayaka a hanya su ce ga dandazon mata nan saboda ka sai suka shigan maza da kwalkwali kai ka ce mayaka ne da surke da masu da sauransu duk wani wanda ya gansu dama zai kauce ne ce ga mayaka nan ko mata ne zallansu ba namiji ko guda su tsala da zubairu da suka ja ta kuma wani yaƙi ya zama dai ajalinsu kamar yadda ga muku shi tsarha marwan bin hakan ya kashe shi shi kuma zubairu ɗaya daga cikin mutanen da suka kwaso shi kuma ya ji haushin cewa sun kawo su yaƙi za su zai gudu ya basu ya bi shi a wani kwararon ruwa ya je ya kashe shi waƙen jamal kamar ya zama ƙarshen fitina tun da ya kwaranye a nan ina amma ina sai ma'awiya lokacin shine gwamnan siriya lokacin usman bin affan ya nada shi kamar wannan sanannen abu ne dangane da usman lokacin da yake mulkinsa duk 'yan gidansa ya nada gwamnoni ciki da mu'awiya wanda an san shi ba wani mai iltizami da addini ba ne shine gwamnan siriya saboda ka bayan nan an ce lokacin wata rana bayan sallar zubahi sai ɗauko rigan usman da jini ya zo ya sa a masallaci sannan da hudba mai tsawo yana nuna rigan yana kuka shi ya sa ainihin aka sami karin magana a akwai karin magana larabci ana ce mishi kamis usman a ce ai wannan ya ɗauki wannan a matsayin kamis usman ne wato abin da ya fake da shi din ya cimma wani buri in mutum ya fake da wani abu ya cimma wani buri sai a ce kamis usman domin shi abin da mu'awaya ya fake da shi kenan da rigan usman ya fake yana kuka an san wanda ya kisan nan ba ba san shi bane muna ji muna gani bawan Allah halifa manzo Allah ka kashe shi don ka kwace mulki domin kawai ba dan gidanku bane dama ka kashe shi ne domin shi ba umayye ne dama mun san tun asali hashima ba wani umayyawa kuke ba tun da mulkin nan ya zo hannunmu bakin ciki kuke yau gashi bakin cikin ta kai makaje ka aika da mutanen ka sun daddaba mashi wuka ka kwaci mulki Allah shaida ne akan cewa ba wani abu mai kama da hakan kuma al'umman mumine sun san lallai haka nan bai auku ba ana gobe za a gaba mu shokaki tunda ya ce cikin kwana uku za ka zo gare mu kuma bisa a wannan lokacin ya yi wasiyoyinsa wasiyar imam ali tana nan rubutacciya ce mai tsawo abubuwan da ya bari a matsayin wasiyarsa ga 'ya'yansa da kuma al'ummar musulmi yana nan a mahallinsa sannan kuma ya ce a shi nuna inda za a bizne shi a lokacin ungurmin daji ne ya ce ma na jifin min al'arda yana nufin tudun ƙasa wurin tudu ne wato amma ba gari ba ne yana gudun kada a bizne shi a inda aka sani shi kuma da daddare aka bizne shi ba tare da wasu sani sai magoya bayan sa kawai saboda kamar yadda ya sani ya riga ya sani ya samu da shirin cewa lallai in wannan mafi munin halitta din mafi sharri so ya sami iko zai tono kabarin ali lalle ya ce ya ma faɗa ce yana gudun lalle ma'awaya zai tono kabarinsa saboda haka ya nuna inda za a bizne shi ya gaya musu na jifin malar aka bizne shi a nan ba tare da waɗansu sun sani ba in ban da magoya bayansa na kusa kuma an daɗe an yi shekaru ba masu zuwa su ziyarci imam ali sai wanda sai magoya bayansa wanda suka san shi suke zuwa kabarin idan yana cikin daji har ya zuwa lokacin wanda ake ce ma harun sukan ce masa waye rashid yana sarauta shine ya je farauta irin na na nishadi to da ya koro wani naman daji sai ya mene mafaka a daidai sunkurin da yake nan ne kabarin imam ali yake sai je shiga ciki to sai ga yana ganin shi in yaji zai coka saka masa mashi sai ji kamar wata iska ta daga shi da dokin gaba ɗaya ta koma da su ba in yi su kwanoyi kamar za shi soka mashi mashi sai ga jiwo kamar wata iska karkarfa ta daga su shi da dokin ta koma da su ba sai fara tunanin to lalle akwai asiri a nan wurin sai kira ya ce a kira mutanen da suke ƙauyukan kusa da wurin aka kira wani dattijo tsoho ya ce masa wannan wurin kun san da wannan ya ce eh to haka ne mun sani da ya ce menene a wurin sai ya ce shuru ya ce faɗa man mana ya ce to in ce ko dai ba za a kashe ni ba in na faɗa ya ce to ya mashi garanti ba zai kashe shi ya ce kabarin imam ali to sannan sai aka ce sai haro ne ce to a nome sunkurun a yi gini sannan aka bai lokacin ba a jin tsoron ato ne banul abbas ne yake mulki ko da yake su ma'azalumai ne amma dai duk da haka suna ganin imam ali yana da daraja saboda haka asalin ma yanzu ya bi zama a sarari har ma gari ya kafo su shine najaf yanzu daga sunan najafin minar ar sunan wurin da ke garin najaf ya kafo dara wanda yake ana mujawara da kabarin imam ali da aka kwata da kabarin muawiya alla'in kace kun san da banu abbas suka yi suka kafa mulki sun je duk sun akulo aburburan sarakunan banu umayya in banda umar bin abdulaziz duk suka yi musu bulala suka yi makaso zuwan bulala amma kabarin kabarin ma'auya na nan har yanzu yana nan ya zama wurin ya zama juji ana yadda mushi ana fitsari a wurin har yanzu kuma an kasa ginawa akwai wasu masu kumajin son banu umayya masu son ma'auya masoyansa duk wanda ya je fara gini sai allah ya aiko masa a zara'ilu sai ya ɗauke ransa da ka je ka fara gini sai a zara'ilu ya kawo maka ziyara saboda haka an bar wurin in akwai wani alin sunnati a nan da yake da karfin hali ya je ya gina lai ayi mutu yana nan har mutane su kan je su tsitsine masa albarka in ka je kace za ka kwashe jujin yanzu azra'il ya kawo ziyara to yanzu bayan mutuwan imam ali ma'awaya ya sami abin da yake da bukata bukatarsa ta biya dama sun yaudara sun ce hukumci an yi hukumci an ce wai shi ne sarki kuma yanzu ga shi an kashe ali kaga abin da yake da bukata yanzu ya juya ya gama kashe ya saura yanzu ya kashe duk jama'an imam ali da hassan da husaini da duk yan uwan ali duk awalawayawa gaba ɗaya halaka su da kuma duk magoya bayan su kuma abin da ya shiga yake ba da yaƙi ba da yaudara kamar yadda nake ga muku yadda ainihin ya kashe amr bin hamak sai kama matarsa ya tsare ya ce sai ya kawo kansa shi kuma da ji an kama matarsa sai ce to gashi gashi din da ya kashe shi ya cire kan tana tsare a kurkuku a ɗakin da sai aka buɗa irin yadda aka buɗa a bawa furusan abinci sai aka wurga mata kan aka kulle in wannan shine aikin sahabbai masu girma masu girma masu da ce masu su Allah ya da su shine aikin masu rubuta wahayi ku lura da imam ali yayin da wannan la'anan nan ibn muljam a nan take ana iya kashe ibn muljam ce a dakata dakata kar wanda ya kashe shi a dakata a tsare shi idan na mutu to annafsu bin nafsu ka kashe shi kadai shi da ya kashe in ko ban mutu ba sakamakon wannan tsarin na rayu to shi ni kuma na zan ga hukunci na zan masa kaga ba kisa ba ke kuma ku lura da yadda ya kula da shi har a lokacin da yake matukan bukata ga nono saboda sakamakon guban da ya zuba masa a takobi ya shiga jikinsa da ya fara shan nonon ya ji da daɗi sai ya cire baki ya ce a kai masa kuma imam Hassan ya ce mun kasance in mun yi abinci sai mun ɗebe wanda ya fi kyan mun kai ma ibn marjan kafin mu wuce abinci kuma ibn muljam kadai aka kashe kuma aka kashe shi ba a matsayin ba a ce masa kafiri ba a ce mashi murtaddi ba aka ce masa musulmi aka kashe shi aka yi masa sallah aka bizne shi a makabartar musulmi ya zama har har yanzu akwai kabarinsa tukulo da wanda sukan je su kashe al'umma su ta kashe mutane akan wai an kashe wani alhali Allah ta ce annafsu bin nafs rai da rai ba a kashe mutum ba kashe mutane dai akan sun kashe mutum guda daga cikin abin da muawiya ya yaƙi imam ali aka yi wai akan ce akan yana neman jinin usman ya ce to ai kai ba kai ne waliyin jinin usman na'am su banu umayya ne amma shi bai da bai bai da walicin jinin usman ba dan usmanin bane shi usman yana da ƴaƴa na cikin sa saboda haka in jinin sa ne dan sa na cikin sa ne yake da walicin jinin sa kai ba ka da gadon usman sam sannan kuma ta yaya aka kashe usman an kashe usman ne akan bore da al'umma ta yi mafi yawan mutane suna cikin wannan saboda haka in za ka kashe makasan usman za ka kashe ɗaruruwan mutane ba wani mutum ɗaya da ya kashe shi bisa bore da aka yi da wanda duk wanda suka sa hannu ne suka taimaka akan aka kashe su ɗaruruwa ne akan su sun ce sun gaji da abin da ake suka rubuta takarda ga abubuwan da suke tuhuman shi yayi ya auri mace kirista ya yi mata hamshakin fada a madina ya gina gidajen kwana daban-daban guda kaza a madina ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma duk treasury a baitul mali gaba ɗaya kwashi ya rarraba ma yan uwansa saboda haka sun ce sun gaji ne suka yi bore su jama'a da yawan gaske wannan ya wannan wannan ya wannan ya wannan ya wannan wannan saboda haka ka kama su da hukumta su to neman ta da wata fitina ce sabuwa kuma wannan al'amarin yana hannun wanda ya walice al'amari shine amirul mu'mini shi ya walice al'amari bayan shi ko saboda haka shine da da al'amarin shi saboda haka shi ya san yadda zai sa ma wannan wutan fitina ruwan da za ta kwanta al'amarin shi ne ya fi cancanta wannan ma shi ne hujjan da sai da ummu salama ta kafa ma aisha yayin da ta ce ita ma za ta je neman jinin usman ta to ina ke ina jinin usman in ma jinin usman ne ainihin ai amirul mu'minin shi ne aula da ya wannan don ta nemi sauran surakata a take cewa wallahi ni in ma da gaske ne za a je a ce ana neman jinin usman a sami lada a lahira to ni zan ji kunyan manzon Allah in na haɗu da shi a aljanna akan na keta alfarman mutuncin gidansa na fita bayan ya rasu to sannan ta yi hafsa ta rufe ibn umar shi ya hana hafsa ta fita to ita kadai su ɗalha da zubairu suka ji ba wani waliyin jinin usman sai 'ya'yansa su kuma ba su ce su wani ne ya kashe usman ba suna neman haƙƙin to amma mu'awiya mutum nawa yakin da ya asa akan yana neman jinin usman mutum nawa ya kashe yakin siffin kawai an kashe abinda ba zai gaza mutum dubu arba'in da biyar ba sana cewa dubu hamsin aka kashe cur a wannan yakin to yanzu kana neman jinin mutum ɗaya za ka kashe mutum musulmi dubu hamsin kuma bayan wannan ya dunga kisa ga jama'an imam ali ɗayan bayan ɗaya da malik ashtar za shi misra ya sa 'yan yaudara suka nuna kamar su su irin masu sun zai iya da zango a cikinsu su ba shi ruwan sha da sauransu sai suka ba shi guba suka kashe shi haka nan aka yi daga wanda za a aika mashi da guba sai to jama'a bayan rasuwan imam ali suka yi da fifi suka yi mubaya ga imam hassan a matsayin shine magajin imam ali wasiyinsa ba daɗe ba mu'awa ya aiko mu hassan da takarda kan cewa shirya yaƙi wanda ya fi wanda aka yi da ubansa imam hassan ya bar kufa ya koma madina ma'awai yana shirin gagarumin yaƙi da za a kashe duk jama'ansu gaba daya kuma kamar yadda nake gaya muku rannan cikin jama'an imam hassan ma akwai waɗanda suke jama'an mu'awiya ne wanda suke hankoran yadda za su kama hassan da rai su kai mu mu'awiya suka sace in kana so mu kawo maka shi mu kawo maka kansa za mu kawo ci a baya kansa yake so yana so a kawo mashi shi da rai ne don shi ya rama abin da ubansa ya musu ubansa muhammadu domin ranar bato makata ya ce masu izhabu ku antum tulaka to shi ma zai rama a kawo mashi hasan ya ce izhab anta talik ya ce ubanku muhammadu ya ci mu da yaƙi mun yaƙe shi ya ci mu da yaƙi da ya ci mu da yaƙi maimakon ya fille mana wuya ya ce ya mana ta goma shi ya sake mu to kai kuma yau mun rama gidanku a niyanku kai ma yanzu mun ci ku da yaƙi kai ma ka tafi na na na na sake ka wannan da wancan yanzu ba ku sake mana gorin kun ci mu da yaƙi saboda mu ma mun ci ku wannan addini ne da imam hassan ya ga inda ta mu'awaya ne ko da za a kashe mutum nawa ne ko da duk al'umman za ta kare shi ba ruwansa kuma ya ga abin da babansa amirul mu'mina ya gani kan maslahan al'umma shi ya fi alkhairi da a karkashe mutane kowa ya mutu sai ce to in dai kan mulkin duniya ne kai sarki ne na duniya ni ko shugaba ne na addini to mulkin duniya kai rike amma da sharaɗi za ka tabbatar da cewa an tsara addini an kiyaye sallah an ba da zakka da an kiyaye hajji an kiyaye shari'an addini mawa ya ce in ce ko za a bar man sarauta ya ce ce to na yadda ya ce amma ko ni ko ba zan ce maka amirul mu'mini ne ba har abada don ba kai ne ba ya ce to na yadda in ce ku gabar man tsaro da ya to yi ko bi ka gada maka kira ne akwai wasu masu cewa wai imam hassan wai yayi ma wai yayi mubaya ga muhawai Allah ya sauki wannan mummunan magana hashahu Allah ya sauki wannan bai taba aukuwa ba abinda imam hassan ya yi da shi karara ya bayyana cewa tun da yake mulkin duniya ne kai ya dame ka to zan bar maka mulkin duniya kai kai sarauta amma da sharadi igin da ya mashi sannan kuma in ba ka ka mutu tun da kai mulki ya dame ka in ba ka to sai a bar da al'amuran hannuna mawa ya ci duya da akwai wani wanda ya zo wajen imam hassan bayan wannan rijijiniya ya sauka ya ce ya kai wanda ka muzanta al'umma ya kai wanda ka kaskanta al'umma ya kai abin takaici ya gaggaya mashi maganganu masu zafi imam hassan bai yi shiru ya ce masa ya haza kai waye maka tarbiya ne wane ne maka tarbiya ni wanda ya man tarbiya shine manzan Allah hannunsa na girma shi yi man tarbiya kai waye maka tarbiya sai mutumin ya ji kunya ya shuru ya ce ashe manzan Allah bai ce ni sayid ba ne inna waladi haza da sayid shahararren hadisi ne ama sun roito cewa ainihin manzan Allah ya kan ce dangane da imam Hassan ce inna waladi haza da sayid wannan dan nawa shugaba ne ya ce ashe manzo Allah bai ce ni sai ni shugaba ne ba ya ce ba lalle ya ce ce to ni ni shugaba ne ina mulkin duniya ko ba na mulkin duniya duk shugaba ne tunda manzo Allah ya ce ni shugaba ne kaga wannan kuma ya nuna mana ma'anan shugabanci wanda mutane ba su sani shugabanci ba shine sarauta ba ba ka zama sarki kai ne shugaba ba oh ka zama jagoran al'umma kana nuna masu alkhairi kana hana su sharri shine shugabanci inda sarauta ce shugabanci to da annabawa da yawa duk ba shugabanni bane tunda ba su yi sarauta ba alhali Allah ta'ala yana cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah kowanne annabi an aiko shi ne don abishi da sai mu ce Musa ba shugaba ne ba saboda fir'auna ne ke da sarauta ko mu sai isa ba shugaba ba ne saboda bai taɓa riƙe mulki ba ya duniya da annabawa da yawa duk su riƙe mulki mun duniya ba amma kowane annabi shugaba ne haka kuma wasiyin annabi shugaba ne a imma duk shugabanni sun sun yi sarauta ko ba su yi sarauta ba annabawa duk shugabanni ne amma ba duka ne suka yi sarauta ba su sun yi sarauta kamar dawud da suleiman amma da yawa ba su yi sarauta ba saboda haka sarauta daban shugabanci daban in ya haɗu masha Allah in bai haɗu ba dai shugabanci za ka bi don shi aka umarce ka da bi shi ko sarauta mu magana je muka ce eh lazim ne a sami sarki ko da barawa akuya ba lalle ne ya zama mutumin kirki ba yana iya zama bar yana iya zama faji amma lalle mutane ba su zama haka nan wawai ba tare da tsarin sarauta ba da mulki ba amma shi shugaba shine mai cewa to ai sarautan nan bisa ka'idan Allah ko ba lura ba to shugaba ke wani lokaci aka ce da suka zo madina mutane suka je shi wa ma'auya ya sa aka wasu suka rahoto a je gidan hassan sai aka ga takalma sun cika gidan takalman da ke gidan hassan ba su a gidan ma'auya wato masu shiga ganin imam hassan sun bi masu ganin ma'awiya yawa sai suka suka ce kai hassan fa yana tinkaho da yana zai ji karfin goya saboda jama'a takalma sun yi a kofar gidansa sai aka ce a kira shi mu kira shi mu zage shi mu zage ubansa sai aka ce mashi sarki ma'awiya yana kiranka sai ya je fada ya ce eto ibn abid turab abin da ya sa muka kira ka mun ga kana tinkaho mutane na biye da kai du shine muka so mu gaya maka dai wannan al'amari shugabancin nan dai da sarautar nan dai Allah bai gan ku kun dace da abin ba don haka bai baku mu ya ba kuma kar ka ga cewa kai jama'a na tare kai fa kare wani tinkaho da inda Allah ya yana ganin ka cancanta mai yasa bai baka ba sai ya zama niyya ba sannan ɗaya bayan ɗaya a fada ɗin kowa ne ya faɗa abin da ya faɗa magana na da tsawo shi kuma ya muhammadin yi musu raddi ɗaya bayan ɗaya hadda wani sunansa khalid bin usman bin affan ya ce kai kuma khalid misalin ka misalin kuda ne zai sauka akan wata itaciya sai ya ce ki shirya gani nan saukowa kuda ne zai sauko akan wata bishiya wai sai ce to ki shirya fa gani nan zan sauko ta kame kenan dan kar in ya sauko gila ya karere shi ita kuma sai ta ce ni na ruwa na mutum saukan ka na ma san da kai ballan na wani shiri yanzu da Allah din kuda ya sauka akan wani reshe zai reshen ya san ya sauka ma wato misali ne yake ba shi wato kai ba bakin goma ne ba za ka yi magana shi ko mugira ya mashi kace kace ce kai dan cin abin da ce ce kai dan wuta ne ya gaggaya masa maganganu kuma kowa ya san ka kai fasiki ne fajiri duk karuwan ɗa'if sun san ka sare cikin wanda suka gaga mashi maganganu duk ya bayyana masa amsa ya zane jiwa kan muawiya ya ce kana tun kawo da mulki ya ce sarauta ba a bakin komai take ba wajen Allah don haka da da tana bakin wani abu da bai ba fir'auna ba da sarauta wani abu ne da bai ba fir'auna ba fir'auna ya shekara 200 yana mulki kun ba bakin komai yake ba ka san makoman sa ya kudu mu kawo wayo mu kiyamati fa awraduhum an-nar sannan suka shiru kuma yayi biji-biji da su suka koma ya koma da aka je masallaci amur bin al ya hango hasan imam hasan alayhi salam ya gan shi da riga irin na talakawa shi kuma auya zinare yake sawa ya rawani ya sa wa'yansu manya-manyan duwatsu masu kalkali ya sa zinarori dun zabban shi da zaran duk ya zuba zinarori a jikin shiga kaya masu kalkali da janan da wani kore can da wani yana wani faunan wani wannan yana algashi wani yana kyalkyali duk ga zinaro ne gashi ya cika wuri ya wani haka ga tagobin shi na zinare ya sha ado sai shi ko ga imam hassan can da wata doguwar riga fara shi ne nan sai sai amur bin al ya fashe da dariya ya ce wannan shine hasan din da yake ja da ma'awiya ya ce ma'awiya da zaka ce ya hau mumbari ya yi jawabi sha ma su sha dariya su ga cewa ashe ma wannan shine hasan din sai shi to shi kenan ya ce me ake ce ma imam hasan ya kira shi da girmamawa ne kinayensa abu muhammad ko ya ce abu muhammad da na kawo mun bari kai mana jawabi ya ce ajar sai imam hasan ya kawai hau kan mun bari ya godiya ga allah ya salati ga annabi sannan ya juya ya ce to kun sanni in ba ku sanni ba ni ne hasan dan sayyidatu nasa'ir alami ni ne dan yar manzo Allah ni ne dan wanda Allah wanda manzo Allah ya ce ita iya bir'atun minni man ya dunga da ya dunga sa'ana nan kuma ya koma kan amirul mu'minin ya ce ni ne dan ali bin abdullah ko san wa ni ne dan wanda wasi rasulullah ni ne ya shiga bayani magana fa ta yi fara tsawo bai ma kawo kan yawa maganan sayyida fatima da imam ali ka bai ma fara magana ba don a san shi tukun kafin ya fara magana sai mu'awaya ya zunguri amure ce kawo kawawitar da ni kace kace su sha dariya wannan irin magana da suke ai hadari ne sai ya ce ya aba muhammad to maganar ya isa gan ka sau wani lokaci ka yi sauko sai ce kawawitar da ni wannan magana ai sai ya girgiza mutane sai ya ce a hau shi yana magana addini ne kai addini kake da shi da me suka bi ka da takobi da dinari kada suna hannunka shi ko ba takobi hannun shi ba dinari wato mulki da dukiya yana hannunka ba shi a hannunsa kuma shamawa sun bi ka don mulki ne don takobinka ne da dukiyanka shi ko yana magana addini ma zai saurare shi
to aka ce akwai wani daga cikin banu umayya lokacin sai ya so ya izgiri da imam hasan ya buɗe baki zai magana zai zagi hasan sai imam hassan ce to ke kuma mai kawo ki cikin maza ya duba ka sai ya zama mace muryansa ta zama ta mata har tufansa ma sai da ya sake sai mutane suka ke mai kawo kinan ke mai kawo kinan to aifa sai ta tashi tsamo tsamo mutum ya tashi yana taba maki yanzu ya zama mace kuma in yi magana mu ne mace fito ba sai ya je gida ba ya duba al'auransa ya zama na mata ya sayar sayar da zai yi sai matarsa ta shiga kuka to yanzu ya zan yi aure mace in ji to to ai ya rasa yadda zai yi ba to an ce ita ita matan ta bi imam Hassan tana ta kuka ta ce don Allah ya ta wuya dai makaman ta mijinta ya dawo namiji to sannan sai kenan sai ya ce to shikenan ya ji tausayin matan sai ya koma namijinsa
irin abubuwan da suka yada a sham dangane da imam hassan da imam ali ba miyagun abubuwa suka da harul baita gaba daya na'am sun faɗa masu muhammadu manzan Allah ne duk sun yarda muhammadu manzan Allah ne amma sun ce su ne harul baita kuma ali din nan da ali din nan budailami ne kuma baya sallah kuma makin Allah ne makin manzan Allah an ce wani bashame ya zo madina yana bako sai ya ga mutane ɗuu suna bin imam hassan sai yana mamaki wace wannan wancan wane ne sai aka ce mashi ai imam hassan ne ce hassan hassan ibn abi turab sai aka ce eh sai ya zo ya ce kai ne hassan ibn abi turab ya ce eh sai tuwa mashi miyau a fuska ya tuwa ma imam hassan miyau a fuskan shi aka ce sai mutane suka nemi su jiran mashi zai ce a ku da ku kyale shi sai ce dan uwa musulmi na ga kai bako ne a garin nan kuma haƙƙinmu ne mu karɓi liyafanka ka zo gidana ne sai ce me zan yi da liyafanka me zan yi da ba ka son liyafanka ya ce a a a haƙƙinka ne ci da sha da wurin kwanciya da komai da komai yana kai na har kwana uku haƙƙinka ne kuma kai bako ne alhali shi bai da wani masauki ma mutum to da ya ga dai to shi bai da masauki ba ya ce to mu je to shine imam hasan ya soke shi a gidansa shi yake kawo masa abinci ya masa shimfiɗa ya zo na yana shi bayan sai yana tun- bayan- bayan kwana ɗaya biyu uku sai fara ta ce "Ah, wannan kai kai ka ba mamaki ba ka ce min kai ne hasan bai ce ni ne hasan ba kuma ka ce kai ne ibn abi turab ba ya ce ni ne ibn abi turab shi da ma da ban mamaki ni na ga ɗabi'an ka irin na annabawa ne ya ce abin dan abin turab ka yace ne haka ne kai ka san wane ne abin turab yace na sani mana makiyin Allah makiyin annabi yace a Ali bin Abi Talib yace eh ai na ji makiyin Allah makiyin annabi ba Ali ba Ali bin Abi Talib makiyin Allah makiyin annabi ba sai ce musu haba don uwa ka karanta alqur'ani yace eh na haddace izifi kaza ya faɗi abin da ya haddace yace ka san qula as'alukum ajran illa lamawadata fil qurba yace eh karanta na na son wannan ce to ka san su wane ne karaban manzo Allah ahlul qurba nan da aka ce a so su sai ce na sani man muawiya ba sai ce to sai na sai imam Hassan ta kace dai ta mishi bayani ya ta masa bayani kaji kaji kaji kaji kaji su wane ne su muawiya ne kaji kaji shi wane ne abu turab din nan kaji kaji kaji shine dan abi talib abi talib din nan shine ya rike annabi yanar ainihin wan mahaifinsa ne kaji yadda aka yi kaji yadda ya ta mashi bayani kaji yadda abu ya tare yake kaji yadda ali yake kaji shi ne a aure fatima ka gani kuma dan fatima nan ne kaji kaji kaji ta mashi yace ah sai mutumin sai sai ya shiga kuka ya shi ya ji bayani haka ya ce shi bai taba sani ba ya ce haye ke mai mamasa ya ce wallahi na shigo garin nan ba wanda nufi da ƙi kamar kai amma yanzu zan bar garin nan ba wanda nake so kamar kai kun ga kuma tarbiya irin ta a iyalan gidan manzon Allah wani ya toba muka miyo a fuska maimakon har awayen sun zaro takobi imam sun ce a ala rasulikum ku tsaya inda kuke saboda wannan mazlum ne an zalunce shi ne an cuce shi an gwada masa ya ƙi- ya- ya- ya ƙi gidan manzo Allah dun bai san gidan ba wasu mutane can sun ce su ne su ne iyalan annabi yana son su wanda aka zalunta irin haka nan yanzu mafi yawan al'ummar musulmi an zalunce su a hakan za ka ga bil haƙƙi suna faɗa da gaskiya ba su sani ba bil haƙƙi kuma suna son maƙiya annabi sun ɗauka mutanen kirki ne ga imam san ya ga abubuwa ya sha wahala ba kaɗan ba mutane suna ganin kamar rauni yake da shi ina imam hassan ba rauna ba ne ƙarfa ne mai watakila a wata munasaba ba wannan ba za ta dace da magana dangane da imam hassan ɗin Am- da mai na tsawaita magana dangane da imam hassan zai magana za ta yi tsawo a takaice kungiyar yarjejeniyar nan da aka yi da mu'awiya shi tunanin mu'awiya ya za a iya kashe hasan don kare zo ya mutu ya bar shi tun da yarjejeniyar shi ne in ya mutu to al'amar ya koma hannun imam hasan to shi kuma zai ce ya yarda amma tunaninsa ai na kashe ka kan kafin in mutu na ga yadda za a yi koma hannun ka dai har ya sami wanda aka yi da aiki da ita wata kuyanga ta imam hassan aka yi mata alkawarin kuɗi aka ce kuma za ta auri ɗan sarki in- in kika gashe shi yazidu ne zai zama sarki kuma za ki auri sarki za ki auri ɗan sarki kin gan ya zama sarki kuma ke matar sarki ke aka aika mata da guba mawa ya bata guba ta sa a zuma ta ba imam hassan ya sha mu bayan da ya sha fahimci cewa ta sa mashi guba ne amma ya ce kara kashe ta duk da ya ɗebe mata albarka ce ta tafi rayuwanta ma ya zama ta ya ishe ta ya zama jaza'i gare ta aka bar ta kuwa ta taso ta kama hanya za ta je dimashik ta auri ɗan sarki shi kuma imam hassan ya kasance yana jinya mawaya ya aji masu 'yan rahoto lokacin ba telefon kulle yomin da safe akwai wanda zai bar dimashik ya kama hanyar madina kullum garin allah ya waye akwai wanda zai tashi da safe ya kama hanyar garin madina kulle yomin akwai wanda zai taso da safe daga madina ya kama hanyar dimashik ana kawo labari yaya jikin hazan kullum wani zai taso daga madina wannan yana tasowa daga ya zo ya mai gurbin wannan wani haka na suna wato yan rahoton ba mutum biyu ne mutane ne da yawa kullum sai mutum ya taso daga madina don ya yi wuce dimashik ya kai labari kulli yomi to kasu a hanya da yake da yan kwanaki sannan kuma wasu kuma sun taso don su je su mai gurbin tsofaffin yan rahoto kafin wani ya tashi akwai waɗansu masu jira kullum ana kawo ana ce ai yanayin jikin hassan ya taɓarɓare a ce to ai ba zai haura a dara ana nan sai labari mai daɗi ya zo ma ma'awiya imam hassan inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya masa rasu ma'awiya ya kyalkyace da dariya duk fa da aka dara aka kyalkyace da dariya waya aka waya kuma sai aka yi sujudan sujudu shukur aka yi godiya aka tashi aka yi walha don da hantsi ya zo aka tashi aka yi raka'o'in walha shi ne ma ta zama sunna ana ce wata sallah ana ce mata walha da hausa lai ba musanta a sunnan annabi ba a sunnan ma'awaya ta zo an asalinta an asasa ta ne saboda murnan imam hassan ya mutu kuma bayan mutuwan imam hassan suka yi masa wani abu bayan waƙiyatul jamal aka yi waƙiyatul faras da imam hussein ya ɗauko gawan imam hassan zai je bizne shi a kusa da annabi banu umayya suka ɗauko suka shiro shiri maya suka zaro ta kubba suka ga cewa to ai muka ji mu ce mene suka sake dauko wanda suka dauka ta raka su waqiatul jamal suka dauro ta a doki aka zo da ita aka ce mata in kika bari aka bizne Hassan kusa da manzon Allah wallahi ba za a girma babanki ba ana zuwa za a ce ga ga ga manzon Allah ga ga dansa suka zo suka tsaya gashi an zo da gawa za a shiga suka tsaya suka ce sai dai a yi ruwan kawo to wanda za shi jana'iza yana ɗaukan makami ne kuna cikin kuka kun yi kuka kun wanke gawanku kun sa likafani kun ɗauko za ku je kabari a lokacin za ku ɗauki makami ne yaƙi ne kuma suka sami ainihin mahaya masu rararen takobi a kofan da za a shiga a bizna imam hassan in kofan kabarin manzo Allah sun sami mahaya 90 zare da takoba banda wanda suke kewaye ku shiga da shi mu shekar da jini nan imam hussein ya ce a ba faɗa muka zo yi ba mun zo na zo bizna dan uwana ne ni ba faɗa na zo yi dama ya yi min wasiya ya ce in bai yiwu ba in bi ce in bizne shi kusa da manzan Allah kakansa in bai yiwu ba in kai shi baki inna lillahi wa inna raji'un to har Abbas ya ce mashi ita wannan wanda ta yi musu haƙi a jami'a ce kin mana jamal bai ishe ki ba yanzu kuma yau kuma zaki mana faras yau kin mana jamal yanzu kuma zaki mana godiya ta ce sauƙan ahali bai tuku je aka bizne imam hassan a baki ina lillahi wannan raji'un imam hussein ya wallace ya wallace al'amari ba dade ba dade ba ma'awiya ya zo madina a lokacin ya tattara mutane ya ce ga wanda ya ayyana magajinsa yazidu ɗansa kuma ya sa kowa ya mubaya kowa ne ya duba ya ga ta ko'ina sojoji ne ɗauki da takubba kai mubaya ko a fille maka wuya aka yi ta ma yazidu mabaya amma ya san da wani abu guda ya san waɗansu mutane kamar guda shida ya san ba za su yi mubaya ba ya sani sarai saboda haka su bai kira su ba cikinsu akwai imam hussein ya san imam husaini ba zai mubaya ba haka kuma ya san abdullahi bin zubair ba zai mubaya ba ya san abdullahi bin umar ma ba zai yi ba ya san har mutane dai shida saboda haka su bai ce musu su yi mubaya ba san amma saura kowa an karbi bayansu da karbi shi wayannan sai ya kyale su sai da ya fita bayan gari bai kowa zai koma sham sai ya ce af na fita ban yi sallama da wayannan mutane shidan ba kuma a kira su mu musu sallama sai sa aka kira su sai sa aka ya shamawa rundunansa na nan sai sa aka yi wata haima can daban nasa da shi da yazidu sai ya sa shimfiɗu aka sa shimfiɗu su mutanen suna hango su da suka zo a assalamu alaikum to na gai kuma na zo kuma madina mun zo kuma ba mu sallama ba nace na manta ne wallahi ai shi ce kada dai mu sallama da ku to masha Allah masha Allah to imam Hussein masha Allah Hussein manyan mutane to zauna nan kusa da ni to wannan a ibn Umar ya zazzauna da su a lafiya lafiya a kawo a kai a kawo abin sha mana ya ɗauko ya ɗauko abayoyi duk ya sassa musu da suka zauna sai ya sama wannan abaya sai ya sama wannan abaya sai ya sama ga yazidu ga shi ga wayannan mutane mutane daga nesa can suna hango su ana da rarraku ana gaggaisa to madalla to alhamdulillah da Allah ai hakuri na dai dan kuma yi disturbing din ku dama dai dai ne a ce kar a koma ne ban sallama da ku to salamu alaikum to a koma al'azawa to a sauka lafiya a sauka tafi da suka tafi can kan hanya sai ya ce to jama'a dama mun karɓi baya gazi da kowa da kowa in wani ban da wayannan mutanen shida da suka yi alƙawarin sai daga baya za su zo gashi ko zo sun yi to zo sun ji abin da ya faru ne eh tun da ba zai ce to duk sun yi mu baya duk cikan su saboda haka su sha ma sun tafi akan cewa kowa ma yayi mu baya to koro maganan zan da yake ya rage mana gobe ne alhamis daga shi sai jibi insha Allah jibi juma'a saboda haka yanzu ne zan fara maganan ashura gashi kuma lokaci da ya kure amma na ga cewa sanin abin da ya faro tiren-tiren yana da muhimmanci don kasancewa ba ashura ne aka yi abin ba an ɗauko ta ne tun daga jahiliyar larabawa ta shigo musulunci manzo Allah ya rasu suka dawo da jahiliyarsu shi yasa ne muku wannan dan bayani a takaice kuma yanzu ba da lokacin da zan ɗauko muku bayani tiryan tiryan na tun na ɗaya mutuwan ma'awiya da hawan yazidu da kuma abin da ya ba har zuwa kashe imam hussein wanda shine ya kamata ya zama mun yi a wannan lokaci amma shekarun baya abin da muka yi ta yi kiyan kowa komai mun ta karanta wannan a baya tun daga lokacin da yazid ya hau karaga da kuma abin da ya biyo baya har ya zuwa kashe imam hussein har wallahi akwai bayani ma da bayan kashe imam hussein abin da ya biyo baya shi ma yana da muhimmanci a sani watakila ma shi wannan zan yi a sharuwan tsuntsaye ne in tsallake wannan dogon labari na waƙen karbala in mana abin da ya biyo baya din din shi ma akwai darussa wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad
Now, Sadie. حسيني يا حسيني يا حسيني يا حسيني يا حسيني يا حسيني يا حسيني ينزل في النجناني بيتنا يا يومي لن يومي جنة حسيني أريدنا لن يومي
Hussein. mafita na hanya, babu mafita na hanya, babu mafita